بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a hudu ga watan juma'a da saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 24 ga watan september 1998 idan ba a manta ba muna karatu daga cikin wannan littafi sifatu sala ta shekul allamatul muhaddith al-albani a karkashin babin da ke bayani akan qira'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da al-fatihati to a kasar da ya gabata lokaci ya ƙure mana don haka ainihin muka dakata a yanzu sai mu ce kama kala anas ibn malikin radiyallahu anhu ma'ana malam ya ce annabi ya kasance bayan fatiha yana karanta wasu surar wani lokacin ya tsawaita wani lokacin ya takaita saboda kasancewar halin tafiya ko tari ko rashin lafiya ko kukan yaro kamar yadda anas ya ce jawwaza sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata yawmin fil fajri wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya takaita a sallar asuba wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisin daban sallar subha aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallar asuba fa qara'a bi aqsara surataini fil qur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta sura mafi gajarta daga surori mafi gajarta guda biyu daga cikin alqur'ani sura mafi tsawo a cikin alkur'ani ita ce suratul baqara tana da aya 286 aya mafi tsawo a cikin suratul baqara ita ce ayatul daini ayar bashi ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ma'ana dangane da bayani akan bashi wannan aya ta fi kowace tsawo a cikin alkur'ani sa'annan sura mafi gajarta a cikin alkur'ani ko kuma aya mafi gajarta a cikin alkur'ani ita ce wadda ta zo da harafi ɗaya kamar qaf wal qur'anil majid ko sad wal qur'anil hakim ko da yake waɗannan ayoyin suna haɗuwa ne har da abin da yake gaba ma'ana to sura mafi ainihin gajarta a cikin alkur'ani surori mafi gajarta a cikin alkur'ani inna a a'tainaka al-kautsar da idza jaa to wacce ce tafi gajarta daga cikin su biyun ita ce inna a fainaka to da aka ce ya karanta aksara surataini daga cikin su biyun gajerun to wacce ce tafi gajarta to inna a fainaka ita ya karanta a sallar asuba wanda sallar asuba manzon Allah lokacin sai karanta aya ɗari yau sai aka ji ya karanta aya uku ya ruku'u kaga za a ce lafiya fakila ya rasulullahi sai aka ce ya manzon Allah lima jawwasta menene yasa ka takaita wannan ainihin wato sallah قال في من الله صلى الله عليه وسلم يتي سمعت بكاء صبي ناجي كوكان يارو ne karami kaga wannan yana nuna kamar yadda muka karanta cewa ana zuwa da yara ainihin cikin masallaci din to kamar yadda bayanai suka sha gabata wato ba daidai bane a rinka wartakar yara daga cikin masallaci musamman lokacin sallah sai dai in ya zama in kuna karatu ko kuna wata harka wadda yake za su ɗauki hankalinku da wasanni to kaga anan ba kun yi haka ne na dan ku kware su ba sai dai dan su za su kware ku akan harkar ku amma ku kuna waje kuna hira ku dattawa da sauranku to yara sun shigo masallaci suna tsalle tsallen su ranar sallah ko ba ranar sallah ba wasan su suke na ɓura ojiyo jiyo ko ku suna wasa ne nan an dafa kan wani duk ku ba su sai tsalle tsallen su da wasannin su ya kai ranar sallah samari har kayan yaƙi suka kawo da masu da makamantansu suka zo suna nuna wasa irin na al'adar habasha amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin tsaya yana kallon su ya gama ta shi Aisha tana dan rarage fa sai ce ko kina son ki kalla ne tace ina so mana tace sai ainihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa na dauki kafada ta haɓata na dora akan ainihin kafadar shi ma'ana na tsaya daga bayan shi na dora ainihin haɓata daidai inda gemu yake kenan ga namiji ta ɗauka sai ta ɗora ainihin wato akan kafaɗa shi tana kallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace sai wai goyi ce baki koshi bane da kallon har yanzu tace wallahi na koshi amma ina son ga matsayin son da yake mini mata sai Allah tana ga wai zai hankade ta ne cike da Allah sakara ta fiki ba mu wuri sai har da tace ta koshi da kanta da kallon sai yace to ki shiga gida a shiga gida shike sallallahu alaihi wasallam kowane ne kai manzon Allah wa likulli wajhatin huwa muwalliha kowane iri kazo ya san yadda zai bi da kai ba kauye talauci fatara wahala tabbuwaye shi a kauye yazo kawai sai ya samu manzon Allah zaune yana kudindine da mayafi ya tattara mayafin manzon Allah ya ci kwalar shi pam aka yi juyin duniya lafiya sakashi yace sai an dubi dukiya an bashi ai ba innal mala laysa laka wala li abika wala li ummika ba kawai ba abin da ya shafe shi duk abin da ke bakin shi sai fito ya faɗa kawai sai fito ya faɗa ai dukiyar ba ta ka bace ba ta uwarka ba ta ubanka ba a ɗiba a bani ni ma musulmi ne ba da sunan musulunci aka tara ba gaskiya ba kawai ya faɗa amma yayi ladabi to amma tun da ba kawai ne manzon Allah ya saba da abiban shi ya saba da su bai sa an cafa shi ba ko kaɗan sai ya rabu da shi ya ce haƙƙan innal mala laysa li wa laysa li abi wala li ummi dukiya gaskiya ba ta bace ba ta uwata ba ta ubana ba ku ba ku bashi amma ka sake ni kuma sai sake shi sai koma ya zauna yace dukiya ku ba ku bashi gaskiya ya faɗa dukiya da sunan musulunci aka tara shi ko musulmi ne yazo yace yace to amma ai ka shake ni naji zafi sai in rama ko ba kawai tun da ya ji buhun masara ne zai samu naira dubu talatin ce za ta samu sai kyalkyale da dariya ya ce ai mawa kawai ma an ce kai duk abin da aka yi maka baka ramawa ma'ana wannan ya baka damar ka zo ka ci kwalata ke sallallahu alaihi wa sallam to haka yake manzon Allah aqul an zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man ya'si yana da afwa duk da wanda ya cuce shi da wanda ya kyautata mishi aka ce kamar ma baka bambancewa manzon Allah ba shi da kuncin hali fa salawatullahi wa salamu alaihi to shine wata rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato ga yara suna wasa a masallaci sai na umar ya daka masa tsawa manzo Allah ya ce umar ba na son haka ba na son karmi haka da kai ka tafi ka ba su wuri yau sallah a bai yara su sake su wala mu ma a san addinin mu akwai sauki a ciki sallallahu alaihi wa sallam to haka sai na umar wata rana ya zo wucewa sai ga Hassan ibn Thabit al-Ansari yana zaune cikin masallaci yana ta rera waka Hassan kuma ya saba tun zamanin manzo Allah an aka sallah zuwa sai manzo Allah ya zauna sai Hassan ya zauna gefe guda manzo Allah yace ahjil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka hassanu mukhbaram ne mutum ne tun tun abin nan tun a cikin jahiliya sai da ya shekaru aru aru kuma yazo sai da ya shekara 120 a duniya mun fahimci wannan sai da ya shekara 60 yazo musulunta bayan da ya shekara 60 ya musulunta kuma sai da ya shekara 60 yana musulunci sannan ya rasu kuma ƙwararren mawaƙi ne tun a jahiliya to yanzu da ya musulunta shikenan sai dawo waka shi sai ta zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yabo eh yaban manzon Allah an baka faɗi muguwar magana ba baka sa ganga ba baka baka wulakanta sallah ba baka yi cudani da ƴan mata ba ya halatta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to Hassanu sai ya zama wajen ƙarfi kam to rago ne babu abin nan akwai tsoro yana da tsoro amma wajen baki yana da kaifin baki wajen waka idan Hassan ya waƙe kai maka hujumi ya afka maka wallahi tallahi sai ka kasa fitowa kofar gida saboda ya gama da kai domin larabawa suna da girmama matsalar waka in aka yabi balarabe da waka kamar yadda zaka zo ka ji an jima balarabe sai ya tuka riga jikin shi ya baka kyauta ya koma gida tsirara in kuma aka zagi balarabe da waka wallahi sai lulluɓa kanshi da rawani sai ya gudu sai ya bar garin ba ku sace ganin shi ya je can zai mutu a hunkuyi ana ina ne garin ku yana ban sani ba har ya cika ba a san garin su mun fahimci wannan da ke ko to haka al'amarin su yake sai ya zama ainihin Hassan ya zauna yana waka manzo Allah sai ya ce ahjil mushrikina kayi wa mushrikai zambo fa inna ruhal qudus ma'aka mala'ika jibril ya tsaya akan ka yana gadin ka ba wanda ya isa annabi Isa ma haka yake duk inda yake yawo yana yawo mala'ika jibril yana tare da shi dan haka da suka bi za su kashe kai sai ya dauke shi sama to kai ma mala'ika jibril na tare da kai duk wanda ya far maka za a kiyaye ka akwai full protection akwai security chief security officer Allah ne gaba ɗaya ke kare ka mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaice wata rana sai sayyidina Hassan ya zauna yana waka sai Umar ya zo wuciya sai tsaya ya harare shi haka sai ya ce oho dai ba zan bari ba domin wannan waka da ka ji na yi ta tun annabi yana da rai wanda ya fi ka daraja kuma bai hana ni ba sayyidina Umar ba daɗi dai abin amma dole sai ya haƙura ya wuce ba daɗi wallahi lokacin da ka taso za ka yi bambamin faɗa sai a ce ta manzon Allah ya ce sai ka bi har wani ɗaci yake yawo a makogoranka amma sai ka haƙura ina fatan jama'a mun fahimci wannan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to yace sami itu buka asabiyin kukan yaro naji fadanantu anna ummuhu ma'ana tusalli sai na tabbatar da cewa uwar yaron tana tare da mu tana sallah zanna kalmar zannu idan ta taso anna a gaba ko anna ta taso ta a gaba to tana fa'idantar da tabbas ba za ka ce sai na zaci a'a tunda ta zo da anna sai ka ce sai na tabbatar da cewa uwar yaron tana tare da mu kamar da alqur'ani yake cewa inni zanantu anni mulaqin hisabiya sai ka fassara da na tabbatar da zan sadu da hisabina mun fahimci wannan da kyau ko to dama abin da ake nufi da zato shine ma'ana abu ya zo maka yadda yake ka fi karkata ga ɗaya ɓangaren to sai ka ce ina zato ina zaton wannan hular wane ce mun fahimci wannan da kyau ko to ma'ana ka fi karkatuwa akan wajen tashi ɗin ce kenan ma'ana shakka kaɗan ce shakka kuwa to ka kasa tabbatar da ka kasa karkata a ɗayan ɓangare ɗaya mun fahimci wannan ilimi kuma shine ka san abu akan yadda yake in aka ce wannan hula fara ce ya tabbata fara ce ka santa a fara to ka san ilimi game da hular kenan in kuwa ka daga wannan hula fara ce sai ka ce wannan hula ja ce to kai jahilci kenan dan haka jahilci shine suranta abu ko fadar abu sabanin yadda yake ilimi shine suranta abu a hakikanin yadda yake shakka kuma shine ka kasa tabbatar da ɗayan abubuwa guda biyu waɗanda ke yawo a zuciyarka zato kuma shine tabbatar da ɗayan ɓangarorin abu biyu waɗanda dukkan na yawo a zuciyarka haka ainihin malaman ilimin usulu suka bambance Allah ya shiryar da mu annabi ya ce sai na ji kukan yaro kukan yaro na ji sai na tabbatar uwar yaron nan na tare da mu fa'arattu an ufriga lahu ummahu shine sai ne nufin in saki uwar in kyale mishi uwar shi ta je ta ainihin lallashe shi ta bashi mama ko ta bashi abinci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga manzo Allah ya tausaya mishi ya tausaya uwar wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wal hadisi shi wannan hadisi rawahu ibn abi daud ibn abi daud ya rawaito shi fil masahif a cikin littafin shi ainihin al-masahif wal hadith al-akhar ko wal hadith al-akhar shine can a cikin wancan hadisi in baka manta ba da ya tayi cewa jawwaba sallallahu alaihi wa alihi wasallama zata yawmin fil fajr sai ce wa fi hadithin akhar to asalin hadisin al-imam ahmad ya ruwaito shi to amma nan da yace wal hadith wa fi hadithin akhar din nan shine ya ware shi mai nashi takhrijin daban yace wal hadith al-akhar rawahu ibn abi daud ɗaya hadisin kuwa to ɗan gidan abu dauda shi ya rawaito shi fil masahif a cikin littafin shi al masahif a cikin juz'i na hudu shafi na da juz'i na hudu takarda ta goma sha hudu fuska ta biyu wato a lokacin da ashekul allamatul albani ya hujja da wannan littafi ba a buga shi ba kenan a ma'ana shi bai amfani da bugun ba bai san an buga shi ba kamar yadda bayani zai zo insha Allahu ta'ala ya yi amfani ne da rubutun hannun na littafin amma an samu wani ainihin wato ba yahude wani mustashirki wanda mun yi bayani game da sharrin irin su ya ɗauki wannan littafi al-masahif na ibnu abi dauda ya yi ainihin editing ɗin shi ya yi mishi aiki ya yi ta hakikin wannan littafi wannan ainihin ba yahude sunan shi dr offer jeffrey ya yi wannan ta hakiki na shi tun 1936 wato yau shekaru 60 da biyu a duniya a lokacin da ainihin wato shi wannan me yake da suna ta hakikin yana da shekaru goma sha uku ma kenan a duniya to amma a shekul allamatul albani a lokacin bai san da wannan ta hakikin ba don haka sai ya ɗauko ainihin bugun hannu sai ya aiki da shi to sai daga baya da aka zo za a sake bugun sifatu salati da ya ga wannan bugu na wannan bai hude to a ƙarshen sifatu salati din nan ya lissafo littattafan da ya hujja da su daga ciki har da wannan almasahif to a ciki sai yake cewa matbo bi tahqiqi ba'd al-mustashriqina a da can ya ce mahdud wanda yake da tsohon bugu da sifatu salati zai ga in ya faɗi ainihin littafin ibn abi dawud din zai ce mahdud wato manuscript ne rubutun hannu ne to daga baya kuma sai ya ce wa qad bi'a haƙiƙa an buga shi yanzu بتحقيق بعض المستشرقين wani mustashirki wani kafiri da yahudi da suke bincike game da musulunci da duniyar musulunci yayi editing yayi aiki akan littafin to wannan littafi shine wannan nazo da shine saboda maganganu da dama za su biyo baya kuma kullum muna hazzarar da musamman malamai masu wa'azi malamai masu karantarwa a sauro da sauransu lallai ne duk littafin da za ku ainihin karanta ko za ku karanta ko za ku yi wa'azi da shi ku tsaya ku yi bincike tukuna waye rubuta wannan littafin domin babu wani wanda ya rubutu insha Allahu ta'ala sai ka samu akwai tarihin da yawa daga cikin waɗanda suka yi rubutu din to ka je ka binciki tarihin shi in ba haka ba sai ka zo mai yiwa kana karantar da wani abu wanda yake ma ba yahude ne ya rubuta ko kuma wani abu wanda yake musulmi ya rubuta amma wani ba yahude ya zuba gubar shi a ciki to waɗannan littattafai wato wannan malami ne ya yi shi ɗa ne kuma ga al'imamu abu dawuda al'imamu abu dauda da kake ji guda biyu ne akwai al'imamu abu dauda sajistani shine mai littafin as-sunan wanda kullum kake jin ana cewa rawahu abu dauda to shine baban wannan shi wannan din sunan shi abubakar ibn abi daud akwai kuma abu dawuda at-tayalisi wanda yake shi malami ne ma ga al-imam al-bukhari shi kuma yana da littafi al-musnad wannan littafi nashi ba tare da ta hakiki ba ya kai girman mujalladi guda babba haka to wannan abu dawuda ba shi muke magana ba muna magana abu dawuda da kake ji kullum din nan to dan shi shine yayi littafi gashi shine al-kitabul masahif kitabul masahif to wannan littafi da ya shine wannan bai hude ya dauka yayi aiki akan shi to kamar kullum yadda muke faɗe kuma mun farfada a baya waɗannan yahudawa farkon makircin da suka fara wa addinin musulunci tukuna sai su je su samu wani ƙwararre a cikinsu mai zaƙin baki sai su ce shi ɗin nan musulmi ne ya fita daga musulunci ya dawo ya ainihin shiga addinin kiristanci saboda ya ga akwai kunci a cikin addinin kiristanci a cikin addinin musulunci waɗannan ƙur'ani ya ba mu labarinsu su ne za su zo sai su musulunta da farkon hantsi in suka musulunta zuwa da yamma sai su ridda in suka haɗu da musulmi masu rauni sai su ce ah me yasa kuka yi ridda sai su ce kai musuluncin da wuya daga an yi wannan sallah a tashi wannan su dama ba su musulunta don su musulunta ba sun musulunta ne don su yi makirci waɗanda ke cikin musulunci in suka ga irin waɗannan sun zo sun musulunta kuma sun koma da baya kun ga su ma shakka za ta zo musu waɗanda kuma ba su shiga ba sai su ce irin waɗannan manyan malamai ma sun shiga sun fita kayawa iya da nima ina zan iya to kun ga makircin su shine Allah ya ce wa qala ta'ifatun min ko ta'im min ahli alkitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'una wasu kungiya cikin yahuda da kiristoci suka ce wa ainihin junansu ku je ku shiga addinin musulunci da hantsi zuwa yammaci sai ku kafirta me yiwuwa ku rabautu da wasu su bar addinin musulunci tunda za su ga koma kun bari kun ji wannan makirci to makirci na farko kenan da ainihin yahuda suka fara yi makirci na gaba da suka yi wannan suka yi wannan wannan ya faru tun daga ainihin pops na waɗancan zamunna fafuroma fafuroma waɗanda suka wuce da reverend fathers da sauransu da bishops duk makamantansu da suka ga haka din akwai nasara amma wannan nasara tasu ba sosai ba kuma canjin zamani ya sa ba cika nasara ba sai suka juyo wa makirci ainihin na gaba makircin nan na gaba shine sai su zo su ainihin ɗauki littattafai na musulunci suna ainihin ta haƙiƙinsu a lokacin nan gaskiya duniyar musulunci kanta bai waye ba kun san turawan ingila da faransa da turawan portugal da makamantansu sun rinka yawon duniya suna shiga kasashe-kasashe musamman kasashen musulunci suna cin su da yaƙi in suka ci su da yaƙi su kama manyan malaman da ba su sallama musu ba su yi musu kisa kisa na wulaƙanci ta ɗayan waɗannan hanyoyi a taƙaice ko su haƙa ainihin rami ramin nan aka haƙa shi sai kuma a je cikin shi sai a fafake shi a yi mishi kogo yadda yake misali idan tsawon malami inci ɗari ne misali to sai a ainihin haƙa ramin gwargwadon inci hamsin sai a sa shi a tura shi a durƙushe haka sai ya mutu a durƙushe kama a ruku'u haka an danna mishi ƙasa ta haka ba yadda zai iya miƙewa ba yadda zai iya zama sai ya mutu ko kuma a samu wani tudu ainihin a ɗaure kafafuwan shi a zuro kan shi haka sai jini ya taru a kan shi ya mutu to haka suka rinka wa malaman musulunci waɗanda ba su ba su goyon baya ba turawan mulkin mallaka kenan sa'an nan in suka yi haka sai kuma su bin littattafai sai su kwashe littattafan waɗannan malamai littattafan da malaman suke karatu suke wa'azi da kuma ainihin manuscripts littattafan da malaman suka rubuta da hannunsu da kuma wasu littattafai masu muhimmanci turawan mulkin mallaka sun aikata mana duk waɗannan abubuwa da na faɗa a nan musamman najeriya ta arewa a lokacin da suka zo suka samu khalifan musulunci na wannan zamani wanda suka karya gwamnatin musulunci sarki atiku sun kashe shi ainihin a garin lakwaja suka kashe shi kuma duk wulakancin nan